أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin littafin riyadus salihin har yanzu muna karatu a cikin babi na 258 باب جواز لعن أصحاب بعد أصحاب المعاصي غير المعينين wato babi da ke magana akan halaccin la'antar wasu nau'in jama'a ko group na masu sabo amma ba ɗaiɗaikun mutane ba ba ɗaiɗaikun mutane ba wannan ya hada da musulmi da wanda ba musulmi ba ya hada da kowa da kowa haka mutum ɗaya ba ka cewa wannan Allah ya tsine masa a'a saboda koma me yake baka san da za a kare baka san yadda abin zai zo ya kare ba kamar da na ji ranar na yi bayani Allah maɗaukakin sarki a cikin wani rayuwa da ya sanya mu mutane sun kasu kashi hudu kashi hudu na haka da duniya ake akwai waɗanda Allah ya kaddara musu soma rayuwa mutanen kirki su gama mutanen kirki Allah ya samu a ciki eh wannan shine babban rabo mutum ya soma lafiya ya gama lafiya Allah ya sa muna ci akwai waɗanda Allah madaukakin sarki ya kaddara musu rayuwa su gama su zoma ba kyau su gama ba kyau eh na ce ba kyau ma ba maganar sabuwa ce ba kafirai suka zo duniya kafirai suka bar duniya kaga magana ta kare ma maganan wani magana ce to akwai waɗanda kuma Allah madaukakin sarki ya sa zuwan su duniya ba kyau amma kuma sai su gama da kyau su gama da kyau to akwai waɗanda kuma su zo da kyau su gama ba kyau Allah ya kiyaye eh to waɗannan shine nau'in jama'a wanda ake shi wannan shi yasa sanin gaibu sai Allah kafiri sai zai musulunta wanda kake gani ba ga ya faru da sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama sai sahabi ya ce ma ya wayi gari a garin Makka duk duniya ba wanda ya tsana ba wanda baya son ya ji sunan shi ba wanda baya son ya gani irin manzon Allah ya ce yanzu kuma an waye gari duk duniya ba wanda yake so ba wanda yake kauna ba wanda yake son ya ji sunansa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan an soma ba kyau kuma an gare da kyau za mu tashi inda yake cewa wa annahu qala wato hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce la'ana Allahu sarika yasriqul bayda Allah ya la'anci barawo wanda yake satan kwai kwai kwan kaza karka dauka wai satan kwai shi a matsayin shi kwai kenan kaza ce alale na ba kwai kasata a'a ana nufin mafi kankanta na ana nufin mafi kankanta kaga wanda ya je ya saci kwai kan nawa zai sai da shi na nawa zai samu a kaga wahala ya sha amma barawo ne to shi ma Allah ya lance shi amma barawo kaga abin da ake nema ni da kai kar mu zama cikin barayi dan kar mu shiga cikin wannan la'ana wa annahu qala kusa na annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'ana lahu man la'ana walidayhi Allah ya la'anci wanda ya zagi iyayensa a wata ruwayan wannan hadisi lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan hadisi yace la'ana lahu man la'ana walidayhi Allah ya la'anci wanda ya zagi iyayensa sai sahabbai suka yi mamaki suka ce ya rasulullahi ya mutum zai zagi iyayensa sai manzo Allah ya ce musu a'a yasubbu ar-rajul abar rajuli fa yasubbu abahu wa ummuhu mutum ya je ya zagi wani sai shi kuma ya rama idan ka je ka zagi wani ya zage ka to kai ka zagi iyayenka hausan ba ta fito ba na an gane hausan kenan an hana mu zagi har ka je ka takalo ana son ka yi ta abin da za a ringa sha ka iyayen yaran nan Allah ya musu albarka abin da ake so ka yi ta yi kenan a ringa cewa Allah ya wa iyayenka albarka za ka ga mutum ya kyautata ya abin kirki sai ka ga ana wa iyayensa addu'a wani kuma sai ya tabka abin iya sai ka ga ana shine wa iyayen shi ba su ji ba ba su gani ba ba su san ma yayi ba to wannan shine da haka ba a san ka so mazagi hasali ma bayan mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wanda suka yi zage-zage mutum biyu to zunubin yana kan wanda ya so mazagi Allahumma sai dai idan wanda aka zaga din ya wuce gona da iri amma idan bai wuce gona da iri ba duk zunubin zagi inda za su so mazagi tun daga safe har su kai yamma in ya zaga sai ya zaga in ya zaga sai ya zaga in ya zaga sai ya zaga to in dai na biyun bai wuce iyaka ba to duk zulumi yana kan na farko da ya so mazagi ai an gane wuce iyaka kuma duk zagin da ya yi in mutum zai rama sai ya rama daidai shi in ya ce masa zakara ya ce zakara na? o zagayawa to in ya ce masa akuya ya ce akuya ina nan ba tsari kare ce akuya bunsuru kaga ya wuce gona da iri ya yi zalunci in yi haka shi kenan ya zama da shi yanzu a zunubi zagi wa annahu qala man ahadatha fiha hadathan aw awa muhdisan fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in sana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya kirkiri wata bid'a a cikinta ita wa ita madina hadisin yana magana akan garin madina kun san garin madina yadda allah maɗaukakin sarki ya mai da maka harami haka manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da madina harami martaba da daraja maza allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi hadisai da yawa a kan garin madina idan kana garin madina imaninka zai ringa karuwa zai ringa karuwa yana karuwa saboda me yanda kura take taba ɗayanku a sauran garuruwanku kaga yanzu ka sa farar riga da safe ba za ka san lokacin da za ta yi datti ba sai dai da yamma in ka cire sai ka ga ta yi datti ba ka san lokacin da ƙuran hankali hankali take zuwa take canza farin yana dawa da ƙura ba to yadda ka ƙuran nan na tashi a garuruwa da tana taɓa ka ɗan to haka imani yake taɓa ka a madina idan kana garin madina shi yasa gari ne na musamman yanzu Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada garanti ga duk wanda ya mutu a madina zai cece shi wanda duk ya mutu a madina ba fa wanda ya kashe kanshi a madina ba an gane ai saboda an samu wasu mutane saboda rashin karatu a wasu garuruwa ba najeriya ba mu najeriya inda muke tsoron mutuwa ma ko mai waka allah kayan madina mu mutu can ba an ce da aka ja ka ce ga ga madina cewa ya ba bana ba na na misali amma akwai waɗanda su kawai so suke su mutu an ce wani mutum ko da ke ba tana faɗi garin wai ana ana baki'a ya zo ya samu mutane a ya ce nan abbaki'a aka ce masa eh hawo oh har an gane garin a'a to shi ke nan idan ban faɗa ba ya ce nan ne idan aka mutu ake samun ceton manzo aka ce masa eh ya ce to Allah ya mashi mu gida lafiya ko kai ko na eh ya gane wajen da amma ba yanzu ba Allah gaskiya ne dole ya ji yana so ya ce to Allah ya mashi mu gida lafiya eh kuma duk alaji yana fata ai ba wanda yake zuwa maka ai da niyyar waye mutu amma ana nufin in mutuwar ta samu mutum amma kun san akwai garuruwan da suke zuwa kawai kama sai da ake ta wa'azi a saudiya sai mutum ya faki mota kawai sai ya shiga titi shi zai fake ta sai ya abka sai ta kaɗe shi kuma ba komai bane wannan magana ne cewa wanda ya samu dama ya mutu a madina ya mutu a can zai yi ceto na musamman ga wanda suka mutu a madina to kaga wannan kisan kai na ba shi ake magana ba a Allah ya kaddara rayuwar mutum ta kare a Madina akwai wani malami daga ko Philippines ko Malaysia ko Indonesia raman ta garin a Makka suke ba da labari a Madina a Madina suke ba da labari yakan zo maka ji shekara da ɗalibansa ma yake zuwa da ɗalibansa kusan su wasu garuruwan Allah ya taimake su malaman suna da kuɗi suna sana'a nan ne malami ya kama sana'a sai a cewa yana son duniya ko ba ku je bara ba a da Allah ba ku je bara ba sai a cewa shi yana son duniya ko ba daidai ba ne gara ya yi sana'a ya samu abin da Allah zai bashi na yi abin da ake da to suna da shi shi haka yake ebo shi yake biya wa ɗalibansa duk shekara su zo yake zuwa da su su suke ba da labari sun daɗe suna zuwa shekara da shekaru idan suka zo bakin baki'a suna biye da shi sai ce to a tsaya jira shi nan sai ya tsallaka ya tsallaka inda makafin da kabaruran suke ta nan sai tafi wani fili sai ya tsaya sai daɗe yana addu'a sai dawo suka ce shekara da shekaru yake yi wannan waje yake zuwa ya tsaya ba su san me yake ba su gane me yake ba sai wata shekara da suka je madina kawai ba sai ciwon ajali ya kama shi sai ya rasu a madina sai ya zama daidai inda yake tsayawa a nan ne inda har ma an tona rami ana jira nan suka gane addu'ar da yake yi nan suka ce kenan malam tsayawa yake ce Allah ka sa nan ne ai kun gane magana ashe abin da yake ne kara da shekaru ashe cewa yake Allah ka sa a nan za a sa kuma Allah ya amsa addu'arsa suka ce daidai inda yake tsayawa daidai inda tonan kabarin ya kawo kuma aka tashi saboda shi daman inda Allah an kama addu'a shi ce to shi yasa garin Madina in mutum yana ciki dole ya kiyaye dole ya kiyaye ga lada ga wato matsala idan mutum ya afkar da wani abu mara kyau shi yasa manzon Allah ya faɗi wannan hadisi yace wanda dai yayi wata bid'a a cikin Madina shi ne man ahadasa fi hadasan ya kago wani abu da ba addini bai zo yi sashi ana yi a madina au awa muhudisan ko ya taimaka wani dan bid'a ya bashi wajen zama ko ya tallafa masa yayi ji daɗin yin bid'a mazala ya ce to la'anar Allah ta tabbata a kai shi la'anar mala'ikun Allah ta tabbata a kai shi sa'annan la'anar duk mutanen duniya ta tabbata a kai shi Allah ya kiyaye amma kaga ware ne ai ba wanda ya san shi ko kawai sai dai mu kiyaye kar kowa ya kiyaye mutum ya kiyaye kada ya zama shi ne Allah ya kiyaye yasa ka je Madina Madina salin salin haka za ka yi rayuwa a ciki akwai daɗi rayuwa a cikin garin madina eh iskar madina ma za ka ji ta daban za ka ji kankara wani waje wanda ka san lalle zuciyarka tana maganan lalle haɗuwarka da allah maɗaukacin sarki to kuma baƙi a nan da ake magana duk duniya babu wata makabarta in kana jin makabarta BIP a musulunci ita ce baki'a eh wanda duk Allah ya kaddara masa ya kwanta a nan to ya kwanta a makabarta BIP saboda ya tabbata idan an tashi alkiyama su kadai Allah zai so matasa su kadai mutanen baki'a su zama suna filin tashin alkiyama kamun a tazo mutane ta kawo ko taruwa ka ce ka soma zuwa aya da sauki na za ka zauna lahiko ka ga yadda wajen yake na yawa to bare filin kiyama su ne farkon makabarta da za a tayar saura sai kuma saura su ta tasowa ta san taron za a yi taron na da yawa taro ne na kowa na nan tun daga kan annabi adam alaihi salam har zuwa musulmi na ƙarshe ko mutum na ƙarshe don ba maganin musulmi da kowa da kowa mutum na ƙarshe da za a haifa ranar kowa na shi yasa Allah ya kira shi ma ranar taro Allah ya ce yau na juma'ukum li yawmin jam'i ranar da za mu tara ku ranar taro ku ga taron da ba ku taɓa ganin irin sa saboda taro ne wanda kowa na nan amma duk taron tararruka ba wasu ba sa da har yanzu a duniya ma ba a taɓa taro mutum biliyan goma ba ko ni ya ce a wasu ai na na na na ce biliyan goma ba a taɓa taruwa mutane biliyan goma a waje ɗaya ba tun da aka yi duniya duk tarurrukan da ake yi a ce ma ga mutum biliyan goma sun taru a wani waje babu to kaga in ka kalli duniya da yadda duniya ta daɗe ka san al'ummomi al'ummomi sun zo sun yi ta rayuwa wasu Allah ya ce wasu mun ba ka labari wasu ma ban ba ka labari Allah ya yi duniya ta daɗe eh shi yasa ka ga shi ɗai ya zama makiri na gaske dai ya kwana biyu ya rayu da mutane iri iri iri kuma ya halakar da mutane iri-iri alkurani ya gaya mana wadda kada dalla minkum jibillan kasiran inji Allah ya halaka al'ummomi da yawa daga cikinku Allah ya ce a falam ta kunu ta ake lulu shi ba ku ba ku hankalta ba ku kuma tunda ya halaka wasu kuma sai ku biye masa ya halaka ku Allah ya kiyaye وأنه قال اللهم العن رئلا وذكوانا وأسيا عسوا الله ورسوله سأنا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياي قنوت أتكين قنوت سا يتي Allah ka la'anci Allah ka la'anci wato mutane ri'ilan kabila ce daga cikin kabilun Larabawa da zakawan ita ma kabila ce daga cikin kabilun larabawa wa usayya ita ma kabila ce manzo Allah yace sun saba wa Allah da manzansa wato me suka yi saboda sun ha'inci Allah sun ha'inci manzon Allah sun kashe sahabban manzon Allah shine manzo Allah yake ta musu addu'a wanda kusan wata guda kunufi karshe ma Allah ya hana shi dalilin wannan kuduki Allah ya sauko masa da aya yace laysa laka min al-amru shay ayo ayo tuba Allahu alaihi aw yu'azibuhum fa innahu zalim ha ce ba naka bane in Allah ya so sai musu gafara ya sai musu azaba sun yi zalunci wato maza Allah ya hana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da musu wannan addu'a yace yawa hadihi salasatu qaba'il min al-arab wadannan kabiloli kabilu ne guda uku daga cikin larabawa wa annahu qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida Allah ya la'anci Allah ya la'anci yahudawa saboda me sun sun riki kaburburan annabawan su sun mai da shi wuraren wato sujada ai kaga yahuda ko aka ce ba wani ba yahudi guda ɗaya ba da haka wanda baya san la'ana a cikin su sai ya kauce shi yasa la'anta na na kaso kam yace ana yi amma na ɗaiɗaiku shi ne ba a yi saboda a cikinsu a cikin yahuda akwai musulmi cikin nasara akwai musulmi a cikin biram akwai musulmi ko a cikin duk abin kabila da za ka kira ko don kasan tana kin musulunci to akwai musulmi ciki haka Allah yake yi kurujin hayya min almayiti wa yi kurujin mayita min alhayi sai ka ga kafiri tatacce ga misali da Allah madaukakin sarki ya buga mana ya buga wa kafirai ya buga mana da matar annabi Nuhu alaihi salam da matar annabi Lutu alaihi salam Allah madaukakin sarki yace kana ta hata abdaini min ibadina salihaini fa kana tahuma falam yughni anhuma min Allah shay'a wa qila dukulan nar ma adakhirin sun kasance a ƙarƙashin bayan mu na gari inji Allah annabawan Allah amma annan bai amfana musu komai ba suka ha'ince su suka zama ɗan wuta Allah kuma ya buga misali da matar Fir'auna na wa daraba Allahu masalan lillazina amanu imra'ata fir'aun Allah ya buga mana matar Fir'auna kaga dai matar Fir'auna na Fir'auna duk wanda aka ce Fir'auna baka taba jin an sa wani yaro Fir'auna ba ko ina numa a cikin sunanan shi na ka gani to amma matarsa Allah madaukakin sarki ya sa ta yi imani kuma Allah ya gina masa gida a aljanna Allah cikin Qur'ani yana karanta mana addu'ar da ta yi iz qala rabbi billi inda ka baitar fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min al-qawmi zalimin Allah ka gina min gida a wajenka a aljanna Allah ka tsere da ni daga fir'auna da aikinsa Allah ka tsere da ni daga mutane azzalimi kuma Allah ya ansa mata ka kenan rabo ta ko ina yana zuwa tatsewa ta ko ina tana zuwa Allah ya kiyaye ba a yin sallah ba a yin sallah a makabarta ba a yi wato akwai abubuwa da ba aka hana yi a makabarta kuma ba a binne mutum a cikin masallaci mutum ya maganar madina sai a ce ma shi ma manzala sallasa ba a masallaci aka binne shi ba manzala sallasa an binne shi ne a ɗakin na na aisha wato masallacin da ya ta karuwa na ya zo ya iske shi ya zo ya iske shi amma ɗakin na na aisha ne radiyallahu anha lokacin da aka binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya take da suwa shine mahaifinta aka zo aka sa shi a daura da annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina Umar ma da aka soke shi da wuka shi da kanshi ya ce da Allah in ya cika a ji a roƙi na na Aisha idan ta yarda a sanya shi kusa da a wato abokinsa ko abokansa sa annabi sa da kuma sayyidina Abubakar sai da aka kawo sayyidina Umar sai zan dakin ya cike shi yasa sayyidina Usman shi ba nan aka aka kai shi kaji kenan ɗakin da ne kar wani ce ai ga a masallaci yake zuwa ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka na daki ne na na Aisha radiyallahu anha amma yanzu ba za ka ce kai mutumin ciki ne in ka mutu ka gina masallaci a saka a ciki ba na inda ana yi aida ya fi daɗi ko sai a tona gaban liman a sa mutum kullum ana ta sallah to an hana وأنه قال لأن لأن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال سأنا من الله صلى الله عليه وسلم يشي الله يا لأنشي wato maza masu kama da mata ba kamata fuska ba fa na'am ba kamata ido ba a'a masu sanya sutura na maza masu sanya suturan mata na'am da kuma na maza masu sanya suturan mata kowanne yana cikin la'anar Allah shi yasa dole mu bambance tsakanin suturan maza da suturan mata kuma a bambance ke ko a duniya kaga wando akwai garuruwan da mata na sa wando ne na mata amma kalar shi daban ba irin irin wandon da mata suke sa yanzu ba jeans wannan jins daman na maza ne daman na maza ne kowa ya sani da ganga suka yi ka ga mata ta sa jins ta sa t-shirt to Allah ya la'ance ta wannan bai gane wannan bai gane wasu za ka ga ya zama kamar yayi musamman samare masu amare amaren nan sai ta ibi kayan mijinta sai ta sa shi ma yana sa na ta ko a tambaya ne ba kyau ba kyau kayan maza kayan maza kayan mata kayan mata ko da wando ne akwai na mata ba da shi a sashi ba wai lizu amma ba kayan maza ba za ka ga yanzu musamman wanda ba musulmi ba sun ta maza suke sa wani abin da zai baka wasu har da lafiya da ustazan nan suke sa na ni wata ma da rawani na ganta shi yasa mala awal kullum sai ya maza mana dan juma'a ta mun yi rawani in ce masa a ka ringa barin ba sai a ringa rawani ba wanda ya ce sai liman ya sa rawani na na wa ka ga to mata ma sai ka ga sun sa jallabiya da rawani mu ga ta faɗi na sun ba sun zama liman kenan to haka suke sa wala kuma jallabiya da kasan na mazan sosai ta saudiya ba wai zai sawa to shine yace wa jami'a hadhihi alfazi fi sahihi duk waɗannan lafuzza da ya kawo na hadisan nan suna cikin sahihu bukhari wasu a muslim wasu a bukhari wasu kuma a muslim a bukhari shi kadai wasu kuma a muslim shi kadai yace abin da yasa ya kawo su haka wa inna ma qasadtu al-ihtisar bil isharati ilayha kawai ya kawo su ne kadan kadan zai nuni zuwa gare su yace wasu azkuru mu'zamaha fi abwabiha min hadha alkitabi insha Allah ta'ala zai ambaci hadisan da ya kawo wannan wato wato a cike din su wato yayin kadan kadan ya kawo su anan babuka da za su zo nan gaba in Allah ya yarda sai babu taharimi sabbil muslimi bigairi bigairi haqqi wannan babu zai magana akan haramcin zagin musulmi ba tare da wani haƙƙi ba wato kada musulmi ya zagi musulmi ba tare da ya yi masa wani laifi ba ƙalallahu ta'ala wallazina yu'zuna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri ma kasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina al-hazab Allah madaukakin sarki yace wallazina yu'zuna al-mu'mini wadanda suke cutar da mu'mine maza wal mu'minati da mu'mine mata bigaira makasabu ba tare da wani abin da suka yi ba sai laifin komai ba har kawai dan zalunci Allah ya ce faqadi tamalu butana wa isman mubina lalle sun zo da kiran ƙarya wato sun zo da ƙarya kiran ƙarya da kuma zunubi wanda yake a bayyane zunubi mai girma wato sun tara kansu laifuffuka saboda Allah yana kishin muminai bare ma bayan Allah nagari ba dai ma mutum ya zama waliyin Allah Allah ya samu zama waliyin Allah eh mutum ya zama waliyin Allah in an taba shi Allah baya bari shi shi yasa zaka ji hadisi kudusi Allah yake ta man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wanda yayi gaba da wali na to na ba na ba shi dama ya zo mu fada da shi inda Allah zaka iya fada da Allah da haka Allah madaukakin sarki sai ka ga da shi ake rigima shi yasa aka hana mu hasada saboda hasada mutum rigima yake da Allah duk inda ka ga hasada rigima ne ba da mutum kake ba wallahi da Allah kake saboda wannan mutumin da kake damuwa Allah ya masa wata ni'ima ko ya masa baiwa shi yawa kansa ba shi yawa kansa Allah ne ya masa to kenan kaga indirect ne kana kana challenging wa Allah ya kiyaye da haka mutum ya shafa wa kanshi ruwa ya haƙuri Allah yana yin abin da ya ga dama yana yin abin da ya ga dama in ka karanta wannan aya qul lahumma malikal mulki me yace tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir a shi kenan Allah kai ne ba da mulki kana ba wanda dukkan ga dama mulki eh duk wanda ka ga dama sai ka bashi mulki sannan kana kwace mulki a hannun wanda ka ga dama sannan ka ɗaukaka wanda ka ga dama ka kankantar da wanda ka ga dama duka al'amarin komai na hannun Allah kai kuma mai iko ne Allah akan komai har wanda ya gane wannan ai sai dai ta roƙon walidin shi na shi ma Allah ya mai وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه an samu hadisi daga ibn mas'ud ne da Allah ya kara tabbata gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zagin musulmi fasikanci zagin musulmi fasikanci ne sa'annan yaƙar musulmi kafirci wannan kafirci butulu butulu ake fassara shi kafirci na butulci dama a musulunci akwai kafirci iri biyu akwai munafirci iri biyu akwai nifaqun duna nifaq akwai kufurun duna kufur nifaqun duna nifaq shine munafircin da baya sa mutum ya zama kafiri shine irin wanda yazo a cikin hadisi alamatul munafiki ko salatun idza hadasa kadaba wa idza wa'ada akhlafa idza tumina kana wa idza idza hadasa kadaba wa idza tumina kana wa idza wa'ada akhlafa a wata ruwaya da yazo hudu wa idza khasama fajara to duk wani alamu ne na munafurci amma ba sa sa mutum ya zama ba musulmi ba mutum da ya yi ƙarya yana nan musulmi mutum da ya ci amana yana nan musulmi an gane shi yasa ake kiran shi nifaqun duna nifaq amma wancan munafurci da Allah yake cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira su wannan kafirai ne su ne waɗanda suke zuwa a turo su a ce ku je ku ce kun musulunta ku zauna ku ji me yake faɗa ainihin munafukai kenan a je a ce su zo su ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu in law ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ka gani Allah ya san ko su faɗa ko kai su faɗa Allah ya san kai manzansa ne amma Allah yana shaida cewa lalle munafikai ƙarya suke ba musulunci suke to wannan munafurci shine Allah ya yi alƙawari cewa don me shi zai zama yana ƙarƙashin wuta ba ma a cikin wuta ba sai an zuba su sai a zuba wuta sai a zuba ɗan wuta Allah kiyaye suna ƙasan wuta ƙarƙashin darkin asfal na ƙasan wuta su da wuta a kansu da yan wuta a kansu Allah ya tsare mu وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحب آه صاحبه كذلك رواه البخاري أسامو حديث لك أبي ذر الجفاري يدعى الله سبحانه تبتع قريش يشي يا جمزان الله صلى الله عليه وسلم ينا شيوا باب ونمتن da zai jefi wani mutum da kalman fasikanci ko da kalman kafirci kawai ka dubi mutum ka ce rabu da shi fasiki ne a a rabu da shi kafiri ne rabu da shi mushiriki ne an fi amfani da mushiriki ko? mushiriki Allah ya kiyaye to manzo Allah ya ce ba wanda zai dubi mutum ya jefe shi da wannan kalma sai maza Allah ya ce illar saddat alaihi face wannan kalmar ta je ta dawo kai shi shi da ya jifa da ita idan wanda ya jefa ba haka yake ba dan karka damu dan mutu ya ce ma kafiri kana musulmi shine ya zama kafiri shine ma'anar karka damu mutu ya ce ma fasiki shine ya zama fasiki in mutum ya ce ma mushriki shine mushrikin shi ne ma'anar magana shi yasa ba kyau a ringa jifan musulmi da kalmomi irin wannan ba ruwanka kawai in ka ga musulmi ya yi kuskure ka yi marwaji ka gaya masa ya gyara ya ji gyarawa ya sauka lafiya kai ka sauke nauyinka saboda akwai matsala maluma suna cewa ka ringa wato kiran mutane musulmi ka yi ta kiran mutane musulmi musulmi musulmi kamar mutum miliyan guda ko fiye da haka amma akan kuskure ai an gane a shi ba musulmi ne amma kai kayi ta kiran su musulmi kana musallama ka yi kuskure na mutum miliyan guda ko fiye da haka shi ya fi ma sauki a wajen Allah da ka yi kuskure a kan mutum ɗaya musulmi ka ce ba musulmi ba ne magana ta fito mutum ɗaya tal musulmi ne ka ce tafi kafirin banza na ko mushirki ko ka yi kuskure a kan mutum ɗaya musibarsa ta gara ka yi kuskure a kan mutum miliyan na ba musulmai ba ka ce musu musulmai a shi ba Allah ne zai yi shabi ba na zai ture su ai an kai ka huta saboda ku kalli matsayin sayyidina usama a wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam wani hadisi na sayyidina usama yana ba musulmi haske ya kiyaye baki shi ya kiyaye duk mutumin da ya ce musulmi ka yi haƙuri duk mutumin da ya ce la'ayar za ka kyale shi in ka ga yana abu mara kyau ka san abun ba kyau ka yi mana nasiha wani wannan abun ba kyau ka bari in ya gane shi ya biyo na kai ka samu lada in ma bai gane ba shi ya biyo ka samu lada kai ka sauke nauyi yawa sayyidina usama hadisi ne wanda duk kun san shi a wajen yaƙi yaƙi aka jefa ga gurbin musulmi a nan ga gurbin kafirai duk wanda ya dan je zagawa dan bayan mutane sai kawai a kashe shi da ya dauro wanda ya bar cikin mutane sai a gagawarsa haka yake wane wane wane da suna an kashe su aka ce wane ne yake zabe wa wane yake kashe mutane wane an kashe shi wane an kashe shi har da sunayensu sai usama da wani daga cikin sahabu suka ce ka san me za mu yi mu je mu laɓe mu ɓuya sai suka je ko suka yi kwantar ɓauna ko ba kwantar ɓauna ake sha na suka yi kwantar ɓauna hala ko sai ga wanda yake saɗaɗowa daga cikin kafirai kuma ya zo ya kashe wani shine yana komawa sai suka datse shi suka haɗa shi ba abin da yake a tsakanin shi bishiya ya je jikin bishiya sai suka wanda ya soma zuwa Usama na bayan shi sai mutumin ya ce ashhadu an la ilaha illallah shi kawai sai ya mayar da takobi shi wannan ya yi sa'a sai da na Usama da ya zo kawai sai ya ya cille markai shi wannan wanda suke tare da Usama ya ce Usama yaya haka baka ji ba ne baka ji me ya faɗa ba ya ce la ilaha illallah sai da Usama ya ce ya ga mun rika shi ne na kuma ai kan kowa zai gane wannan ko gashi ya zo ya barna rika shi an rika shi yace a a wa ya ga ma ya ga mun rika shi ne tunda abun zuciya ne ba mu sani ba ko daman ne yana dan kakkashe mutane ne yana niyyar zai musulunta ko eh ba a sani ba to haka bayan sun dawo yaƙi aka zo aka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru ya rasulullah ta ji ka ji ka duk aka kwashe labari manzo Allah yayi fushi sai da Usama bai zo ba manzo Allah ya sahabai suka ce fuskar ta salla sai ga Usama ya tabo yace Usama an ce ka kashe mutum bayan ya ce la ilaha illallah sayyidina Usama yace ya rasulullah har sunaye yace ya rasulullah mutumin nan ne ya sadado ya kashe wani shine ya kashe sai ya gama bayani sai manzo Allah ya ce Usama mutum ya ce la ilaha illallah ka kashe shi sai ya yi bayani sai mu zo annabi ce mai ya za ka yi da la'ila a illallah shi wani tashin kiyama haka maza da yake tawa usama hankali shi ya tashi shi ne yake cewa sai da nayi sha'awan a ce ma ni ranar zan musulunta shi usama ba ya ce yi sha'awa a ce shi bai ma musulunta ba ranar zai musulunta saboda in ranar ne kaga al-islamu ya jubbu ma qablahu kawai yana nufin an ce sai da sai na samu ya biya diya to yanzu kai ne kawai za ka sha shayi na gaba mutum ka ce ka zo da shi kafar ma za ka fita nan kawai na ka more ba kyau dole ka kiyaye ba ruwanka ruwanka wanda iya ce la ilaha illallah musulmi ne iya je shirka ya je kafirci shi ya biyo ba kai bane ba kai bane ka halice shi ba kai za ka yi masa hisabi ba ba kai ne mai wuta ba kai ne mai aljanna ba kai dai ka san shirka ne ka yi wa'azi wani abin da kake yi shirka ne ka bari ka sauki ka gama ya ce wani zai ce ma ba shirka ba ne ku ta rigima ka kyale shi in ya je lahira gane shirka ne wa ba zai zarga kai shi kuma kai ka sauke nauyinka kai ka sauke nauyi daman ba ma mu ba annabawan Allah ma Allah ya yi ma alar rasuli lal balag ba abin da ke kan manzo da aka dora ba sai ida sako eh laysa alayka hudahu inji Allah walakin Allah ya hadi man yasha shari'a su ba hannunka take ba Allah ne yake shirye da wanda yake so da kaga maganar mutum yayi sabba sabba eh duk wanda ya ce lalala musulmi ne ka sake jikinka musulmi ne yawa har ga Allah kuma kai dai ne in ya zama ba musulmi shi shi ta shafa ba ruwanka saboda karka je kana fitar da musulmi a musulunci sai kai ka zama ba musulmi ba ka ji matsala Allah ya tsare mu وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قال فعل الباجي فعل الباجي منهما حتى يأتي المظلوم kun ga hadisin da nake faɗi farkon karatu an samu hadisi daga abi huraira da Allah tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace almutasabban ma qala fa alal badi minhuma wato masu zage zage guda biyu masu zage zage guda biyu duk abin da suka faɗa na zagi zunubin yana kan wanda ya fara zagi ya ce hata ya ata diyar mazulum sai har sai wanda aka zalunta ya wuce gona da iri shine dai bayanin da ne yana wuce gona da iri ta zunubi ya hau kansu sai mu tsaya nan alhamdulillah alaikum assalam
malamin da ba shi da zai da zai kamar wani ma ya mutu za ka wani mutum mai kokari kuma ya ci kuma ma da har kuma da ya ci na kuma da imani kai sai da ya ce shi ya wani shi ne ya ce hada malami kamar da ma sai ba wani Kai.
ba da labari ko shi sai kuma to na dauka wannan malami amma dai ba anya ba hausa yana zagi malami ko kai to ko hausa kun ji wai kuna zagi malami yau wannan ina wuce to bari ne na gyara ma akwai masu yi ne akwai yi ba duka ba kuma bai da kyau eh zagi akwai masu yin zagi da sunan yabo eh za ka ji ana yadda kai zaga din nan misali za ka ji mutum ya yi amma yana nufin ya yaba masa kai wannan ayi na ba dama ne eh gaskiya wanda dai aka koya masa ladabin magana kuma ya san addini ba zai ba Mm, da wuya ka ga wanda ya san addini yana magana ai akwai kalmomin yabo na ba sai an yi zagi ba na akwai kalmomi suna nan bahaushe ah, yana da kalmomi ne yabo masu yawa na da haka in ka ji mai sai a hana shi Mm, a- a daina ba ma ba wace ba har waɗanda ma suke sun mai da zagi kaman ibada ɗin ai su ma da yawa ba sa yi wanda duk ya karanta addini yake kusa da addini ba ya yi akwai gari wanda yake sananne ne a najeriya ba wuya sun yi zagi ni dai ban faɗi garin ba ni dai ni dai na ce na na ni ban ce su na ban bara ba wuya eh to amma su kansu in ka lura masu addinin su ba sa yi eh yara ma ba a koya musu dai saboda an san abin ba addini ba ne addini ya hana so za ka ga in dai da ko tarbiyya ba a yi eh wala wala yau wanda bari kai mai da shi ranki ya ɓaci zai ci kafin banza ba kuma yana nufin wai kafin ne a sanar kafin kafin ne na saboda ta ɓata ne a'a kafirin dai wanda ya kabata mara ya ce ma kafiri wani kafiri yake nufi kafiri ya ce a wani gyara za ka yi mutum a bata mara ya ce ma kafiri kamar wani ne yake nufi ai babban yake nufi na tunda bata da ne da aka ba kuskure ne duk inda musulmi ya malaji kanka kira shi kafiri eh ba kyau saboda kai ne za ka zama kafiri yadda hadisi ya faɗa Allah ya kiyaye da alimu ta gaskiya ne wato abin ne yana ɗaura kai yana da sarƙaƙiya ɓangaren musiku da bala'ai da muke ciki wallahi wallahi kun ji na rantse ba ɓangare ne ba ne ina nahu ɓangarori ne masu yawa akwai laifin shugabanni akwai laifin mu na ina nufin mu ina nufin a al'umma akwai ayyuka wanda kowaye shugabanninmu idan mu muna yin su ba yadda za a yi mazauna lafiya wannan alkawari ne na Allah ka ɗauki hadisin maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace khamsun bi khamsin ka ɗauke shi kawai ka ɗaya biyar da biyar ma naqada alqawl ahada illa sullida alaihim aduhu ba mutanen da za su ringa warware alkawari face sai an sa abokan gaban su sun fi ƙarfin su kun ji daya wa ma haka mu bi gairi ma anzalallah illa fa shafihim al-faqr duk al'ummar da take hukunci da ba littafin Allah ya saukar sai talauci ya mamaye su ba ruwanka da arna karka dinga tunanin arna su arna Allah ya kyale su ne su mora don iyakar su kenan yawa mutum ya dinga bambance kai musulmi ne da wani sai tunanin ke ji a to mutum ba ga ingila suna jin daɗi ba misali ko ga america a'a su ba ba daɗi suke ji ba amma dai ka kaddara ma daɗi suke ji to ka gane kai ba su bane yawa mutum ya gane shi musulmi ne yawa mahalicinsa yana kallon shi akwai abin da ya sa shi yake yi da aka zai ɗanɗana kuɗarsa yawa da zina wa ma fashat fihimul zina illa fashat fihimul maut ba al'ummar da zina za ta yaɗu a ciki sai mutuwa ta zo ta kafa tantinta a cikin su ta ɗin musu ɗauki ɗan ɗaya wa ma naqasul kaila wal mizana ko ba za su rage su dawo suna 419 wajen au a rage mudu a rage sikeli sai an hana su ruwa daga sama hana ruwa daga sama ba yana nufin wannan ruwan kada yana iya takowa ya zama musiba shi duk hannu akwai ruwan da zai zo ba ba alheri ba ne ya ci gidaje ya rusa gidaje ya bata amfanin gona ga su nan duk yana ciki da haka waɗannan abubuwa suna nan in ɗan adam suna yi kuma yanzu wane ne ba a yi sati biyu da suka wuce a taraba jarirai guda biyu jarirai mata kaje su ta shiga wanka wani ya zo da wuka jini yanka su yanka su yanka da ya tafi ko ta tafi a yi wannan sai kuma a zauna lafiya ina nuhu duk kowa ya san me yake faruwa zalunci ta ko'ina mutum da mutum dan uwa da dan uwa yadda muke rayuwa a tsakaninmu muna cutan yan uwanmu duk wanda aka ba shi amana a cikin mu ya cinye na da yawa sun ba wa mutane jari sai kasuwanci sun cinye kudin ku ce mun a'a sai kuma a zauna lafiya amma in mun tashi kawai mu shugaba to shugaban ko daga ina yake in dai wannan ne halin mu to albishirin mu wallahi maganar lafiya babu wannan ka gaya kowa wannan domin alkawarin Allah ne kuma Allah cewa ya yi inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canzawa al'umma halin da take ciki sai sun canja halayensu kaga yanzu ba ma mai ba ma ba mu ma yi shirin canjawa ba akwai masu liwadi a cikin mu akwai masu zina a cikinmu akwai masu shan giya a cikinmu akwai masu caca a cikinmu akwai masu kidnapping akwai masu sata akwai masu tsafi akwai masu duk a cikin al'umma da kuma al'umma ta zauna lafiya zai yi ba su kuma waɗannan nasu na maganar shugabanni suna da nasu su ma sun taimaka saboda idan shugaba ya zama wato azalimi ina nufin duk wanda aka ba shi haƙi na abin nan tsarin salon siyasa mu ita damar tsari ne na zalunci ko mutum ya gaya ma ko kar ya gaya ma duk wanda ka ga ya tsaya takara ya shiga siyasa kuɗi yake so ya samu ku ce mun a'a siyasar da muke ba a yin siyasa sai an kashe kuɗi sai an kashe kuɗi idan mutum ya kashe dubu ɗari to zai samu nawa jari ya zuba zai yi ba ina ai ba abin nan kawai mun yi shi ba a faɗa ne amma haka ake yi ba wani abu to shi kuma wannan a wajen Allah daman duka zalunci ne ba kyau hasali shugabanci a musulunci ce Allah musulunci ya in mutum ya ce ma ku ba shi shugabanci kar ku ba shi na eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya taba roƙon shi lokacin manzo Allah na tura gwamnoni yace ya rasulullah ni ma ka dan tura ni wani waje manzo Allah yace a ai wannan al'amari na mulki ba ma ba duk wanda ya roƙe shi sa'annan ba ma ba duk wanda muka ga yana kwaɗayinsa to yanzu ba to mutane mu gane da haka kawai shugabanninmu mu ta musu addu'a Allah shi yadda su saboda idan ba haka ba yanzu wani malami yana ba da misali ya ce daidai abin da muke yi ya ce kamar kai ne ka je tasha ka shiga mota da kai da iyalanka da komai na direba ya soma tafiya sai ka kama addu'a Allah ya tsine wa direban nan na eh na eh Allah karkasa direban nan ya kai lafiya na a eh ai ba mu da bambanci ba ka da bambanci karka ga wannan kaga yanzu kun gane wannan yayi hauka ko duk kusa haka muke yayi da mun ida mun so waɗanda suke shugabancin nan da siyarin motar a hannun su take in ma suka yi imani mu za mu ji daɗi in suka yi imani mu za mu wahala na ba wani a bayani da aka yi wannan haka yake har kenan koyaya ma mu ce Allah ya madaukakin sarki ya shiryar da su ya mu mana alheri eh amma ba ka mutum dalla dalla haka bai ga harewa Allah ya shiryar da mu gaba da sallu ala nabi kare Allahumma salli ala Muhammad wa ali اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين